من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da arzikin hallara wannan majalisi mai albarka da muke karatun alkur'ani mai girma tare da fassara akan fahimtar magabata karatun da muke gabatarwa a wannan masallaci da yake da sunan malaminmu na sunna a sheikh abubakar muhammad gumi allah ya ji kansa da rahama masallacin da yake nan anguwar kasuwar kaji a nan cikin garin azare karamar hukumar katagun jihar bauchi najeriya yau muna yammaci na goma cif-cif goma na marmari ta ƙare a wannan wata mai albarka watan ramadan shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai ba haushe ya ce zara ba ta barin dami kwanci tashi asarar mai rai in ji ba haushe in dai ba a yi komai ba ya zo daidai da 27 ga watan Fabrairu, miladiyar shekara 2026. Muna karatu a cikin Suratul Hijir mai albarka. A karatunmu na wannan Sura, Allah mun yi karatu zuwa faɗin Allah maɗaukacin sarki na aya ta 33 na mun yi karatu zuwa aya ta talatin da uku za mu tashi aya ta talatin da hudu kenan a cikin labarin da Allah yake bamu na kucewar shaidan daga da'a to gabanin nan akwai takardu kamar haka bari mu fara wanda aka yi ta haɗa su da kuɗaɗe wannan shi neman addu'a yake yi yana da nafef ne Allah ya zauna masa da nafisansa lafiya. Ubangiji Allah ta'ala ya zauna maka da nafisanka lafiya. Allah ya sa abokin arziki ne. Sannan wannan kuma shi kuma yana neman addu'a ne akan matsalar wato wajen zama muhalli. Allah ya warware maka. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da kai da muhalli na gari. Kuma Allah ya tsawaita kwananka domin ka mora. wannan kuma shi ma takarda ce ta neman addu'a tawa da sauran ‘yan uwa musulmai sun samu wani giran ne yanzu bayan sallah za a fitar da final list to a taya su da addu'a to ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sa rabo ne kuma Allah ya tsananta rabo Allah ya sa a dace dukka waɗannan takardun da kuɗaɗe a ciki shi ma wannan mai giran dubu biyu ya bayar ya zaka a dashe da Allah. Eh, to Allah ya sa garan ɗin ya zo da kauri. Wannan kuma yana neman addu'a shi ma shi ma mai nafef ne, yana yawan lalacewa Allah maɗaukakin sarki ya canza masa da mafi alkhairi. To Allah ya baka lafiyayye mara shi'umci ya datar da kai. Wannan mai takardar kuma ya rubuta har da lambar wayarsa yana magana ne akan Alkur'ani. To shi kuma ka same ni bayan an tashi daga karatu. ya fi a kan na karanta mai kace sannan kuma wannan shi kuma tambaya ce yake da ita wai shin idan mutum ya yi addu'a babu kyau ya faɗa wa wani kamar yaya ba kyau ya faɗa wa wani me zai hana in dalilin faɗa ya yi mutum ya yi addu'a babu laifi in dalilin faɗa ya yi ya faɗa kuma akan faɗa ma a ce addu'ar ko? babu laifi ka yi addu'a kuma ka gaya wani ya taya ka ya maka addu'a to ban san me kake nufi da hakan nan ba ba abin da ya hana wannan kuma ya ce a yi wa maza nasiha to mace ce mace ce ta ce a yi wa maza nasiha sun yi aure da mijinta suna soyayya ashe mijin hajiya ne baya baya kula ta sai a ɗaki yake mata wasa da dariya wato kenan ba ita kadai ba ce amarya ce yayo kuma yana da uwar gida to sai yake tsoron uwar gidan shine ba zai wa amaryar dariya ba ba zai mata wasa ba sai a ɗaki kar wata ɗin ta gani yana tsoronta shi yasa ita wanda take cewa a masa nasiha mijin hajiya ne ai hali ne ai nasiha ba za ta canza shi ba hali ne ce a can da yake tsoronta yana tsoronta kuma ke ma zai ji tsoron ki shi namiji bai tsoron mace ba wai duka take ba ai ai ba duka take ba ba wani abu bane ba neman zaman lafiya haka wannan tsoron baiwar Allah duk a cikin sa muke ai duk a cikin sa muke shi yasa mata suke ce mana munafukai ai ai wannan wannan tsoron shine munafurcin shi ne munafurci kana dan kokkoyewa kana rufawa dan a zauna lafiya ita kana kan ita kana duba alfarmarta ne don a zauna lafiya don haka sai kabo in ta gani ba za a zauna lafiya ba don haka sai kake dan kokkoyewa don a zauna lafiya din ita kuma kana mutunta ta kada fiskarta ta gani kar kunnan ta yaji ko to da zarar dalili yayi ta gani ko ta ji sai ta ce kai munafiki ne ka mata munafurci kuma ita ba uwarka ba ki haƙuri ki haƙuri wala Allah akwai dalilin da yasa ake yin hakan wani lokacin ku mata ba kwa fahimta yanzu wala Allah inda abin da kike son zai ke kin fi so a cikin gida ya ta kyalkyala dariya yana kanne miki ido to ba za ki zauna ba in zai yi hakan din zaman ki ba zai yi ba ita da ƴaƴanta sai sun kore ki ke mai son wasa ai akwai lokacin da namiji shi ma din an fi karfinsa a gidansa ke baki san haka bane ba da gaske ne namiji ana fin karfin sa gidansa ta zuba yaya ta baza capacity to dole dole tun da ta rigaye ki da shekara goma sha biyar ko da shekara ashirin ta zuba ‘ya'ya akwai samari akwai ‘yan mata ta iya yiwuwa ta yi wannan ƙarfin so dole ta yi ƙarfi a gidan bayan da iya da ita so yana daga cikin zaman lafiya shine ya san siyasar da zai yi a zauna lafiya ke yanzu iya damuwarki shine ya miki dariya a tsakar gida in ba maslaha ba ce karki damu da wannan in ba maslaha ba ce ba maslaha ba ce tunda zai miki a ɗaki ya miki wasa ki bar shi a tafi haka ke ma za ki zo ki ƙarfi in kika yi ƙarfi ke ma shi kenan yayo wata amaryar sai dinga ɓoye miki don Allah ki kwantar da hankalinki siyasar rayuwa ne wani lokacin dole sai an yi haka namiji sai ya yi siyasa ya tafiyar da gida sarki ce dole sai ya canza siyasarsa in ya canza siyasarsa gidan rikicewa zai yi idan gidan ya rikice shi ba daɗi ke ba daɗi har sai an wayi gari ƴaƴa ƴaƴansu zo suna cewa ubansu yana musu bariki a tsakar gida ta iya yiwuwa matarsa ta da yadda ce ke kuma yanzu yar yanzu ce so kike ai bariki to wallahi akwai waɗanda sun riga sun auru yanzu nan hannuna na hagu malam shin mace za ta iya ba shi bane shin mace za ta iya amfani da sunan mijinta misali anin ko makamancin haka ko banki to asali abin da alqur'ani yace ud'uhum li aba'ihim huwa aqsatu inda Allah ka'idar musulunci in za a kira mutum in za a kira mutum a kira shi da sunan ubansa in dai za a hada shi da wani wajen kira to babu wanda yafi ubansa cancanta sanadin haka annabi sallallahu alaihi wasallama da nana khadija ta yi masa kyautar bawa ya yanta wannan bawa wannan bawa ya zama ɗan gida har ya kai ga annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya zama annabi suna tare da wannan an daɗe tsawon lokaci wannan ya zama ɗan gida har ake ce masa zaidu bin muhammad zaidu bin muhammad zaidu ɗan muhammadu alhalin sunan babansa harisa sai aka cire harisa sai aka sa sunan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda su a jahiliya suna da wani abu da ake ce masa attabanni wato mai da dan wani naka to sai aka lika ake cewa zaid ibn muhammad to da wani dalili na hukuncin Allah da kaddararsa ya taso to sai wannan tsari na tabanni ya so ya haifar da problem sai Allah maɗaukakin sarki sai kansilin ɗinsa, ma kana Muhammadun a ba a hadin rijaliku, walakin Rasulallah wa khataman nabiyyi. Allah ya ce, Muhammadu ba uban kowa ne a cikinku ba, manzon Allah ne cika makin annabawa. Saboda shi ‘ya'yansa da ya haifa ba wanda ya zama rajul, yara ƙanana suka rasu su ukun duka. Ba shi da ɗan rajul, ku kuma rijal ne, katata ne, to duka cikinku babu ɗansa, shi ba uba ba ne uba na haihuwa, sai dai uba na karantarwa da ilmantarwa. Domin yana cewa ana lakum bi manzilatil abi u'allimukum ni a wajenku kamar uba nake domin ina karantar da ku. Amma uba na haihuwa shi ba uba na haihuwa ba ne. Sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya hana na annabi alaihi salatu wassalam sai kuma ya bada umarni na gaba daya yace ud'uhum li aba'ihim ku kira su da ubanninsu don haka uba da ya haifa shi yake da hakkin a haɗa suna da shi sawa'un mai ilimi ne ko jahili sawa'un babban mutum ne ko ƙaramin mutum mai hankali ne ko mahaukaci mai kuɗi ne ko fakiri ko yaya uba dai shi ne uba kuma ba a canza wani don haka ba a haɗa suna ba a sanya sunan wani a gurbin sunan uba wanda take ka'idar musulunci da haka duk zumuncin ku in za ku yi kar zumunci ya sa ku karya wannan ka'idar ka ɗauko ɗan ƙaninka ka ajiye shi gabanka ka sa sunanka a makaranta ka ɗauko ɗan wanka ka ajiye shi gabanka ka je makaranta ka haɗa da sunanka wannan da mun samu iyaye da kakanni sukan yi wannan zumuncin amma nan ba zumunci bane ya saba shari'ar Allah da kai sunanka kai sunanka Ibrahim dan uwanka sunansa Isma'il haka ne to in an je ɗanka Ibrahim dan dan uwanka babansa Isma'il ko da suna zaune a gabanka haka in kin auri miji ba kiya zuwa ki je ki rijista ki cire sunan babanki a mayar sunan mijinki saboda kin auri miji wannan matsala ce ran da mijin yi wani takalar da ke a zaki kin je kin yi affidavit kin je kin yi takardu kin je kin yi passport kin je kin yi komai da sunan miji ranar da mijin kuka rabu ya zaki da wannan sunan ba za ki taɓa tsanan sunan ubanki ba amma wata ran za ki tsani sunan mijinki yo an yi miji ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wata rana yace wa na Aisha nakan gane ran da muke shiri da ran da ba ma shiri nakan gane randa muke shiri in zaki rantsuwa kikan ce wa rabbi muhammad na rantse da ubangijin muhammadu amma randa na jikin ce wa rabbil ka'bati to na ranar ba ma shi to kaji fa to balle wani miji amma an gane to amma idan wata siyasa wata siyasa ta hukunta haka to sai a yi amfani da haka a iya wannan siyasa abin da nake nufi a rayuwa irin ta mutu yau ta wannan zamanin akwai abin da mace ba za ta yi ba sai da sunan mijinta eh yawonka ne kaɗan amma masu hawa jirgi su fita akwai abin da ba za ta yi ba ba zai yiwu ta yi ba sai da sunan mijinta saboda ba za ta fita da da ubanta ba amma za ta iya fita da mijinta za ta iya dalilin mijinta ta samu wata alfarma a turai to dole sai da sunansa kuwa ubanta ba a san shi ba a turai ba a san shi ba a san waye shi ba kuma abin da ya haɗa su da shi sai mijinta shine abokin tafiya shine abokin yau da kullum to idan wannan irin wannan siyasa ce to ba da aka yi sai ai tunda dole sai an yi hulɗar shikenan sai ai wannan din saboda a cimma waccar manufar amma in haka kawai ne a canza wai a makaranta ko kawai a abin aka a canza anin anin wannan kan bai halatta ba bai halatta ba menene hukuncin sana'ar sana'ar tura fina-finai a musulunci ciki har da indiyan hausa sannan kuma ya matsayin kuɗin da yake samu ta wannan hanyar a wannan kuma zan tambaye ku a me hukuncin tura fina-finai to kaji ku Allah madaukakin sarki yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaki junanku akan aikin kwarai da aikin tsoron Allah wala kar ku kuskura ku taimaki junanku 'alal ismi wal 'udwan akan sabo da ƙetare iyakar Allah to duk abin da yake koma zuwa ga sabo da ƙetare dokar Allah to haramun ne ka ba da gudummawa wajen ci gaban wannan abu fimafiman nan sabo ne saboda suna wargi ne suna shagaltar da zuciyar mumini su raba shi da zikiri su raba shi da ɗanɗanon daɗin ibada su shagaltar da shi wanda Allah maɗaukakin sarki zai tashi ambatan muminai masu rabauta sai ce wallazina hum anil lahwi mu'ridun da yace qad aflaha al mu'minun haqiqa muminai sun rabauta yace allazina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda a cikin sallolinsu suke khushu'i wallazina hum anil lahwi mu'ridun sune waɗanda suke bijirewa suke kauracewa lagawa kaga aka ce sun rabauta sai aka siffanta su da me da kauracewa lagaw malamin tafsiri suka ce akwai hikima da aka ambaci khushu'i a sallah sai kuma bayan ambaton khushu'i sai aka kore lagaw saboda dukkan wanda zai yi lagaw to zai rasa khushu'i a sallah mutum ba zai gushe ba yana rasa khushu'i a sallah sai ya rasa ladan sallah kwata kwata idan aka je lahira mutum bashi da ladan sallah kuma ba zai samu rabo ba sannan da Allah ya lissafo siffofin a can ƙarshe sai ce ula'ika humul warithuna allazina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun su ne masu gado waɗanda za su gaji aljannar firdaus za su shiga cikin su dawwama mafhumin waɗannan siffofin yana nuna cewa kenan dukkan wanda ya shagaltar da kansa to baya cikin mu'minai wanda ya shagala da wargi da wasa to baya cikin mu'minai wanda baya cikin mumune baya cikin masu rabo haka waɗannan abubuwan wargi ne so ɗaukar su a matsayin sana'a kana turawa kana turawa mutum ya je yana gani yana ɓata wa kansa lokaci yana ganin tsiraici mace da gashi yana ganin tsiraici kirjin mace a bayyane yana ganin tsiraici ƙugun mace a bayyane ƙorinta a bayyane yana ɓata wa kansa lokaci akan shiri na ƙarya ba na gaskiya ba shiri na ƙarya ba na gaskiya ba shigar ƙarya maganar ƙarya gidan ƙarya motar ƙarya komai ɗin ƙarya yana ɓata kansa lokaci shi sa Allah madaukakin sarki yace wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama har zuwa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idan marru bil lahwi marru kirama idan suka wuce ana wargi ana kallon fim sai su wuce cikin karamci karamcin kuma shine ɗauke kai da rashin mai da hankali wajen sauraron abu ko wajen ganin abu to ina ga a ce ka dasa kai ana magana fa ka ji ana yi ka ɗauke kunnanka ka ga ana yi ka ɗauke idonka to ina ga kai ne ka kafa wa kanka waya ko talabijin ka tsaya bakka da aikin yi sai wannan ko kuma kai ne mai aikin turawa wuni guda kuma masu wannan tura-turan a wajajen sana'arsu haka ake wuni ana dukan kiɗa jijir jijir jijir jijir a sa wannan a canza a sa wannan a canza wace irin sana'a ce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sunnanta kyakkyawar sunna yana da ladanta yana da ladan wanda ya yi aiki da ita ba tare da an rage nasa ba har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya sunnanta mummunan sunna kai ka tura masa shi ma je tura wani kai ka tura mata ita ma ta tura wata yace to yana da zunubin yana da zunubin duk wanda ya yi koyi da wannan hanyar har zuwa tashin alkiyama da haka duk wanda ya ɗosana daga memorinka turinka na farko to duk yadda ya tsallaka ya tafi ka ƙara samun kamasho na zunubi sallah a nemi sana'a a nemi sana'a a nemi albarka cikin sana'a Allah ya shirya mana baki da to me hakuri da abin da ya sawwaka Allah subhanahu wataala shine mafi sani Allah ramma mu koma faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa iskala rabbuka lil mala'ikati na faɗin Allah maɗaukacin sarki wa laƙada khalaqanal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qawlin min nari samu na semin to ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من عمل مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من عمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
Ubangiji ta'ala ya ci gaba da ba mu labarin yadda ta kaya a lokacin da ya saukar da jarrabawarsa a kan mala'ikunsa da kuma Iblis bayan ya halici annabi Adam ya umarci mala'iku fi mashi sujada wa annabi Adam. Cikin mala'iku a wannan lokaci akwai Iblis, to har da shi wannan umarni ya haɗa. Mala'iku masu biyayya sun faɗi suna masu yin sujada kamar yadda Allah ya umarce su, amma Iblis sai ya ƙememe. sai ya ƙi ya kasance tare da masu yin sujada. Allah ya ba shi uzuri ya yanke masa hanzari ya ce kai kam Iblis me ya hana ka yi sujada, me ya hana ka yi tarayya da masu yin sujada bayan kuma na riga da na umarce ka. Sai Iblis ya amsa da cewa ba zai yiwu ba na yi sujada ga mutum wadda ka halicce shi daga taɓo mai wari. Ƙarƙashin wannan muka karanto maganganun malaman tafsiri abinda suka ce dangane da halayen da Iblis ya nuna a wannan wajen halin hasada da taurin kai da kuma halin girman kai halin hasada da kyashi da kuma halin girman kai da taurin kai to bayan an gama haka to karatunmu na yau shine matakin da Allah ya dauka Allah subhanahu wataala yana da ikon a lokacin ya halakar da Iblis idan ya halakar da iblis akwai wasu hikimominsa da kuma sun saba wa wannan hukuncin na halakarwa don haka sai Allah bai yanke hukuncin halakar da iblis ba kun san yadda Allah ya tsara duniya cikin hikimarsa Allah ya raba duniya ya raba ayyukan bayinsa da gudane da gudanuwar duniya kashi biyu wannan kuma saboda hikima da kuma sauƙaƙewa bayi kashi ɗaya akwai abubuwan da Allah ya hukunta ya tsara su da ƙaddararsa suke gudana ba lallai shi ma yana so ba wannan hikima ce ta Allah ya gina gudanuwarsu akan kaddararsa da ikonsa ba lalle ne ya zama kuma yana son hakan ɗin ba kafircin kafirai Allah ya hukunta ya kaddara za a yi Allah ya kaddara ya hukunta za a yi masa sabo ya hukunta ya kaddara za a yi shirka a ban ƙasa amma Allah baya son kafirai baya son kafirci Allah baya son alfasha baya umarni da alfasha amma ana yi ba don kuma abin ya fi ƙarfinsa ba sai dai hikimarsa ta sa ya hukunta haka. To ka sani cewa kai, kai a matsayinka na ɗan adam, to ka yarda cewa akwai abin da za ka gudanar da shi don maslaha ba don kana so ba. Tun da Allah ya yi haka, to kai ma sai ka yi wannan siyasar rayuwa sai maka daɗi. In a cikin iyalanka ne akwai abin da za ka yi don haka ne maslaha ba don haka kai so. idan a ma'aikatanka ne akwai abin da za ka yi don haka shi ne maslaha ba don haka ranka yake so ba in akan ‘ya'yanka ne in akan kasuwarka ne in akan a cikin kamfaninka ne in kai mai kamfani ne in a shagon da ka ba da jira ne in a motar da ka ba da kabo-kabo ne in a komi aka ce akwai wani ba ƙarƙashinka kana ba da umarni kana hanawa to ka sani cewa akwai ranar da za ka ba da umarnin abin da ba ka so amma saboda maslaha tana cikin hakan akwai ranar da za ka hana abin da kake so amma saboda maslaha tana cikin hakan duk wanda bai sa wannan hikimar a rayuwarsa ba abubuwansa da yawa daurinsa zai daga kunce masa domin Allah ma haka ya tsara duniya sannan kashi na biyu akwai abubuwan da Allah ya tsara su subhanahu wata'ala su kuma dan yana son su wannan shari'a kenan da imani da azumi da sallah da addu'a da muminai da mutanen kirki salihan bayi da masallatayya da wane ne wannan duk abin da Allah yake so ne abin da Allah yake so ne don haka cikin hukuncin Allah da hikimarsa sai ya zama abin cikin abin da yake so shi kuma sai ya ba wa bayansa damar zaɓi Allah yana son a imani, amma kana da zaɓi ko kai ko karka yi. Allah yana son a sallah, amma kana da zaɓi ko kai ko karka yi. Allah yana son a yi azumi, amma kana da zaɓi ko kai ko karka yi. Ɓangaren abin da yake so sai ba ‘yan adam dama. Ɓangaren abin da ya ƙaddara ya hukunta ba lallai yana so ba, nan kuma sai yanke hukunci. an gane ko don haka iblis yana ɓangaren hukuncin Allah kauni ƙadar yana ɓangaren hukuncin Allah na ƙaddara hukuncin Allah na mashi'a wanda haka ya ga dama haka ya tsara tare da iblis annoba ne haka Allah ya ga dama ya tsara saboda hikimarsa tsakataccen sarki mabuwayi don haka Allah bai halakar da iblis ba hukuncin da ya masa qala fakhruj minha fa innaka rajim sai Allah ta'ala ya ce da shi to fita fakhruj fita minha daga cikinta fa innaka rajim don ko lalle kai jefafe ne don ko lalle kai la'ananne ne Allah an ce shi Allah ya ce fita daga cikinta wa inna alayka la'anata kuma lalle tsinuwa ta riga da ta wanzu ta tabbata a kanka ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako ran da zaka karɓi sakamakonka mummuna qala iblis bai yi kasa a gwiwa ba yana da sauran bakin magana yace rabbi ya ubangiji na wato bai bada hakuri ba ayi hakuri kai mun gafara ka yafe ni ba zan ƙara ba a bar ni kan a fudda ni wane ne wane ne ai mai taurin kai mai girman kai baya ba da haƙuri ai mai girman kai baya ba da haƙuri ko a cikin mutane haka ne rashin hankali ya ƙare wa wanda za a yi masa horo ya karɓi horon bai ba da haƙuri ba rashin hankali ya ƙare masa taurin kai da girman kai yake sa haka haka mai hassada wani lokaci yakan kwammace yakan kwammace ya zauna a halin da yake ciki yakan kwammace da duk hukuncin da aka yi masa saboda zuciyarsa ba ta da kyau da haka iblis bai ba da hakuri ba sai ce rabbi ya ubangiji na ya yadda cewa halittarsa aka yi fa anzirni ila yawmi yub'athun to ya ubangiji ka saurara mun zuwa ranar da za a tashe su. Ƙala sai Allah ya ce, fa'innaka minal munzare, to lallai kana daga cikin waɗanda za a saurara musu, kai ɗin ma wata jarrabawa ce a ce kana nan tsarki. Ila yau mai wakacin ma'alo, amma zuwa wata rana ta sanannen lokaci, zuwa wata rana mai sanannen lokaci. A nan malamin tafsiri sun yi bayanai a fassara waɗannan ayoyi daga cikin bayanan malaman tafsiri faɗin Allah maɗaukakin sarki ƙala fakhruj minha da Allah ya ce wa iblis to sai ka fita minha daga cikinta wai cikin me wasu malaman tafsiri suka ce minas samawati daga sammai sai ka fita daga sammai wasu malaman tafsirin suka ce a'a minal jannati daga aljanna ka fita daga aljanna wasu suka ce a'a min zumratil mala'ikati da ba yana cikin tawagar mala'iku ba to fita daga cikin mala'iku wasu kuma suka ce a'a min almanzila allati kana minha fil mala'il a'la darajar da Allah ya mashi da ya ɗaukace shi a cikin bayi na ƙwarai da ke wajensa wannan darajar ce aka sabule masa ita fakhruj minha fitar daga wannan matsayi da aka baka fitar daga wannan daraja da aka baka to amma bambancin fassarar malaman tafsiri in dai daga su ɗin ne duka za ka haɗa su gaba ɗaya su baka ma'ana guda ɗaya ma'ana iblis ya samu makana karon farko ya samu matsayi da Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukake shi ya sanya shi cikin mala'iku sannan Allah ya bashi martaba da daraja irin ta mala'iku kuma aka ɗaga shi cikin sammai aka shigar da shi gidan aljanna da haka da aka ce ukuruj fice daga dukkan hudun nan shi yasa a wani wuri Allah madaukakin sarki ya ya zo da kalmar hubut qala ihbitu minha jami'an ba'dukum li ba'din adu ihbitu minha jami'an ku sauka domin alhubut yana nufin annuzul min al'a'la ila sufla من العلو إلى السفل اهبطوا منها جميعا كسوكا منها إن دقى الجنة الجنة دا ما تناسم إن دقى سميني إن دقى مطعيني إن دقى معنى دي الربا شد ونن مطعين da wannan aljannar da wannan damar don haka an ce ya fita an ce ya sauka in ka haɗa su duka biyu ya fita sannan ya sauka sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innaka raji ya ce lalle kai jefaffe ne la ilaha illallah shi yasa saboda tsabar jefuwar da shaidan yayi ko alqur'ani zaka karanta sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaidan jefaffe har Allah subhanahu wa ta'ala ya ce فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم idan za ka karanta alkur'ani ka nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe ya zame masa suna ya zame masa laƙabi na dindindin sannan idan waswasi ne ya dame ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim idan yawan tsoruta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yawan bacin rai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bakin ciki ya zo maka a'udhu billahi minash shaitanir rajim mummunan mafarki a'udhu billahi minash shaitanir rajim kashi dan ya shiga aku la'anahu Allah Allah ya riga ya tsine masa Allah ya ce wa inna alayka la'nata ila yawmiddin kuma lallai tsinuwa ta tabbata a kanka kai shaidan alla'ana shine al'ibadu anir rahma nesantarwa daga rahama duk wanda aka la'ance shi to an nesantar da shi daga rahamar Allah shi yasa ku nisanci tsinuwa kar ka gaggawa tsinuwa da kar ka ce Allah ya tsine masa mata kar ka ce Allah ya tsine masa aboki kar ka ce Allah ya tsine masa wani musulmi mai aikin sabo kar ka ce Allah ya tsine masa domin idan ka ce Allah ya tsine kana cewa Allah ya nesanta shi daga rahamarsa yanzu wa zai haifa ya yi fatar Allah ya nesanta abin da ya haifa daga rahamarsa, ka roƙa masa shiriyar Allah ba. Shin Allah bai ce idan zuriyarka suka yi imani irin naka aka karɓi ayyukanku, Allah bai ce za a haɗa ku a aljanna gaba ɗaya family a dunkule a baku estate taku ba? Yanzu ba za ka yi fatar ba za ka yi burin wannan matsayin ba sai ka yi tsinuwa yanzu ka duba annabi Nuhu alaihi salatu wassalam dan safa kafirci yake shi kuma yana annabi yana wa'azi abin da yazo ya hana dan yana cikin manya manyan leaders abin da yazo ya hana Allah ne ya aiko shi sai da ya shekara 950 yana wa'azi kuma dan tsene ne yake da shi ya kada ya rawa ya kada ya rawa ya buga ya buga dan yaki har sai da Allah ya yi hukunci ka yi kwale-kwale bayan ka yi kwale-kwale idan ruwa ya fara bulbulowa to daga wannan lokacin ka tattara dangin halitta mace da namiji ka hada da iyalanka ka sa a wannan kwale-kwalen daga nan shikenan ka kama hanya ka kira sunan Allah idan ruwa ya bulbulo to shikenan ka hau kwale-kwale kai tafiyarka yayyayi dan ma ya zo ya shiga kwale-kwalen yace ba zai shiga ba ruwa ya mamaye gari kwale-kwale ya ɗoru a kan ruwa aka fara ambaliya ya hangi ɗan ya ce ka zo ka zo ka shiga ya ce a aga can wani dutse idan na je na hau an wuce wajen je ka abinka amma bayan igiyar ruwa ta warwaɗo ɗan daga kan dutse ta hantsala cikin ruwa ya halaka ya tafi annabi nuhu bai haƙura ba qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqq wa anta arhamur rahim yace ya ubangiji na ɗana ka ce in ɗauka da iyalaina ɗana na cikin iyalaina ka duba bahaushe ya ce wa hannunka baya riɓewa ka cire kayar ya ubangiji ka ce hadda iyalaina ɗana na cikin iyalaina kuma alƙawarinka gaskiya ne ka bar mu tafi da shi yana da sauran hope yana ganin idan aka tsira mai yiwa ɗan zai zo ya bi shi in ya ga uwar bari shi kuma Allah ya riga da ya san ɗan ba mai bi bane yana cewa ya ubangiji anta arhamur rahimin kai ne cika alkawari ne sannan duk mai jin kai a bayan ka yake Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlika nuhu ai wannan baya cikin iyalanka innahu amalun ghairu salih aikinsa ba na garba ne ba irin naka bane fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmu kar ka sake tambaya na abin da baka sani ba inni a'iduka Allah ya ce ina maka wa'azi nuhu to kaga idan har annabi nuhu da irin shiriyar da yake da ita matsayinsa na annabi manzo zai rika sa hope akan ɗansa kuma har yana yi wa Allah magiya yana roƙo tare da kangarewa ɗan to ya za a yi kana musulmi ana karanta maka alkur'ani ka kasa haƙuri da ɗanka ba za ka iya haƙuri ba sai tsinuwa to tsinuwa tana da hatsari kuma idan ya tsinu to kai ma ka hau ne domin ba abin da zai raba ka da shi ba abin da jini ne ya riga ya gaure ya cakudu ba abin da zai haɗa ka da shi in ya ce a ce ‘yarka ta yi cikin shege ta haife shi ce ‘yar gidan wani ne ba a wanda ya damu da katsi ne mata albarka ce za a yi ‘yarka ce idan yana shaye-shaye ya koma ta shaye na tangaɗi ana dukansa a kai shi civil defense a kai shi wajen ‘yan sanda a kai shi ina a kai shi ina a kai shi ina a kai shi fursuna ce ɗanka ne kuma a fursuna ma da sunanka za a haɗa a rubuta idan ba ka jin baƙin cikin wannan to kai ba mutum ba ne ta haka kanka za ka watsa Allah ka shirya mana to tsinuwa ba ta da kyau idan Allah ya karɓi tsinuwa to shi kenan mutum ya shiga uku ya lalace to amma akwai tsinuwa da yinta ba shi don amfani idan aka tsine wa ɗa ba akan hakkinsa ba ba za ta bi shi ba idan aka tsine wa ɗaya ba akan hakki ba ba za ta bi ta ba sai in kana da hakki sannan tsinuwarka za ta yi tasiri to iblis dai an tsine masa kuma Allah ne ya tsine masa kuma dama ba mai tsinewa sai Allah domin abin da tsinewa take nufi shine nesanta daga rahama kuma shi kadai ke da rahama wa inna alayka la'nata ila yawmin din shi yasa wani wuri Allah ya ce wa inna alayka la'nati ila yawmin din kuma lallai tsinuwa ta ta tabbata kanka har zuwa ranar sakamako yau mu din da ranar sakamako ran da za a danka wa kowa sakamakonsa har zuwa wannan ranar tsinuwa to anan wasu malaman tafsiri suka ce to tunda aka ce wa inna alaikal la'anata ila yawmiddin kuma tsinuwa ta tabbata kanka har zuwa ranar sakamako kenan da an je ranar sakamako tsinuwar ta tsaya inda an ce ila suka ce wannan kuma ba haka bane ba to a duniya ma ya zama tsinan ne ai tunda aka tsine masa har duniya ta kare har aka je yawmuddin to yawmuddin kuma sakamakon tsinuwar zai karba da haka zai rayu ne a cikin sakamakon tsinuwar domin ranar ranar sakamako ne ba ranar aiki ba ne so ranakun aiki sun kare yana tsinan ne ranakun sakayya kuma zai karbi sakamakon tsinuwa ce don haka sai abin da ya karu sai abin da ya karu qala rabbi fa anzurni ila yawmi ba'thu iblis maimakon ya bada hakuri sai ce ya ubangiji ka saurara mu zuwa ranar da za a tashe su ran da kace za a tashi kun ga ya gaskata ta kenan shi iblis baya musun tashin alkiyama amma da yake tantiri ne shi ya yarda kawai ko ma ta fanjama fanjam ko yaya ma kawai shi shi dai a masa jinkiri saboda ya ci gaba da tsiya. Allah ya amsa masa ya ce fa innaka minal munzari an baka dama za a saurara maka amma saurara wannan ila yaumil waqtil ma'lum zuwa wata rana wacce lokacinta sananne ne wacce lokacinta sananne ne anan malaman tafsiri suka ce kun ga shi abin da ya roka a jinkirta masa zuwa ranar tashin alkiyama zuwa a jinkirta masa zuwa ranar tashi domin hisabi yawmul ba'd ranar tashi domin hisabi Allah kuma sai ya ce an jinkirta maka amma zuwa wata rana mai sanannen lokaci kamar ba a bashi cikakken cikakkiyar bukatarsa ba to amma gabanin nan wasu malaman tafsiri suka ce wannan saurarawan me yake nufi da ita shin yana nufin a saurara masa daga mutuwa ko yana nufin a saurara masa daga azaba ya ubangiji ka saurara min na rayu kar ka kashe ni daga nan har zuwa ranar tashi ko kuma ka saurara mun karka mun azaba daga nan har zuwa ranar tashi to duka zai dauka malam shankiti Allah ya masa rahama a cikin tafsirin sa azwaul bayan yake cewa talaba shaytanul inzara ila yawmil ba shedan ya nemi a saurara masa zuwa ranar tashi hisabi wa qad a'tahu Allahu al-inzara ila yawmil waqtil ma'lum amma Allah sai ya bashi saurarawan da jinkirin zuwa ranar wani lokaci sananne a wajen Allah sai ce wa aksarul ulama'i yaquluna mafi yawan malaman tafsiri suna cewa waqtun nafkhatil ula wannan alwaqtul ma'lum din lokaci sananne da Allah ya faɗa shine lokacin wato busa kafo na farko wal ilmu inda Allah ta'ala Allah shine mafi sani abinda malam yake cewa shedan ya nemi a saurara masa har zuwa ranar tashi sai aka saurara masa zuwa ranar busa kafo akwai bambanci ko babu akwai bambanci bari mu fito da bambancin ibnul jauzi abul faraj Allah ya masa rahama ya fito da bambancin ƙwalo-ƙwalo a cikin tafsirinsa sai ce fa'ara da an yi zikahu alamal mauti kamla an yi zikahun azabar da'imi fi jahannama sai Allah ya nufi ya ɗanɗana masa raɗaɗin mutuwa kafin tukun ya ɗanɗana masa raɗaɗin azaba dawwamamma a cikin wutar jahannama abin bai fito wata kuna ko? idan aka ce shaidan an amsa masa a jinkirta masa zuwa har zuwa tashi hisabi to bai mutu ba kenan kenan bai mutu ba in an amsa masa bukatarsa ila yawmi yub'atun zuwa ranar tashi to shi yana nan in an busa kafo ma yana nan bai mutu ba ranar tashi sai dai a ganshi kawai tsegeje a tsaye shi bai mutu ba kawai sai dai a kai tafiya da shi ibn al-jawzi sai yace an ki a amsa masa zuwa ranar tashi sai aka amsa masa zuwa busa kafo saboda in an busa kafo shi ma ya mutu don ya ɗanɗana zafin mutuwa kafin ta azaba yanzu ya fito to shi yasa da yace rabbi fa anzirni ila yawmi yub'athun sai yace fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum ba a ce fa innaka minal munzarina ila yawmi yub'athun ba sai aka canza bukatar tasa domin a ɗanɗana masa mutuwa. Me yi ya fito? You get it. Kala fa innaka minal munzarina ila yawmil waqtil ma'lum. To wannan Allah subhanahu wataala haka yayi hukunci. Ya ya yarda wa Iblis ya ci gaba da rayuwa. Sai Allah ya ce
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم to batu bai kare ba da aka ce an maka jinkiri zuwa ranar busa ƙafo iblis sai ya ce sai Allah ya ce qala rabbi bima aghwaytani sai ce ya ubangiji na bima aghwaytani sanadin batar da ni da kai sanadin batar da ni da kai ka halakar da ni qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi ni kuma zan kawata musu munanan ayyuka a ban kasa wala ughwiyannahum ajma'in kuma sai na halakar da su na batar da su gaba daya wannan tare da rantsuwa yake la uzayyinanna lahum wallahi sai na kawata musu munanan ayyukansu fil ardi aban kasa wala ughwiyannahum ajma'in kuma wallahi sai na halakar da su gaba ɗayan su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai dai in bayinka daga cikin su mukhlasina waɗanda ka tsarkake su illa ibadaka minhumul mukhlasin sai in bayinka daga cikin su waɗanda ka tsarkake su anan iblis ku diba irin martani da yayi wa Allah subhanahu wataala da aka ce an masa jinkiri me kuma ce ya gode tunda yayi roƙo an amsa masa sai ce to to tunda kai ka halakar da ni tunda kai ka batar da ni tunda kai ka tsine mu to ni ma matsiyaci Allah ya kyauta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace faman arada Allah sa'adatahu duk wanda Allah ya nufi arzikinsa duk wanda Allah ya nufi ya zama mai arziki ya tsira duniya da lahira alhamahu an ya kula kama kala adam sai Allah ya kintsa masa ya faɗi irin abin da annabi adamu ya faɗa alaihi salam au nahwahu ko makamancin abin da annabi adam ya faɗa shine annabi adam shi da Allah ya masa hukunci ya ce to fita kai da matarka ku fita ku sauka ƙasa ku je can ga albasa nan ga alayyahu ga fatanya ku je can ku yi ta fama annabi adamu sai ya fara tuba ya nemi gafara Allah ba a yarda za a dawo da shi aljanna ba amma duk da haka yana tuba yana neman gafara Allah bai ce wa Allah ai kai ne ka kaddara min na ci ai kai ne ka sa ni na ci ai inda ba ka ga dama ba da ban ci ba yaya za ka min haka amma annabi adam sai ya kama tuba ibnu taymiya yace duk wanda Allah yake son sa da arziki to idan Allah ya masa wani hukunci to sai ya bi hanya irin ta annabi adamu sai ya nemi sauki wa man arada shaqawatahu wanda kuma Allah yake son ya tsiyatar da shi i'talla bi illati iblis aw nahwihi sai ya sai ya sai ya nemi kafa hujja da irin hujjar iblis ko makamanciyar irin wannan hujjar fa yakunu kal mustajir min ar-ramda'i bin nari sai ya zama kamar mai neman inuwa ne daga kunar rana ya shiga wuta wa masaluhu masalu rajulin yace misalin sa misalin mutum ne tsara ila darihi shararatu nari wadda gidansa gobara ta kamma fa qala lahu al sai masu hankali suka ce da shi atfiha li alla tu'rika al-manzil ka kashe wannan gobarar yadda ta fara din nan ka kashe ta kafin ta cinye maka gida fa akhadha yaqulu sai ya fara ce musu min aina kanat to daga ina ta zo ni na kunna ta ne hadhihi rihun alqatha ai iska ce ta wurgota iska ce ta cinna ta wa ana la zambali fi hadhihi nar ni kuma ba ni da wani laifi wajen samuwar wannan wutar anami zan kashe ta fama zala ya ta'allalu bi hadhihi ilal ba zai gushe ba yana hujja da irin wannan illoli yana cewa ai shi ba shi ya cattata ba ai shi ba shi ya mata sanadi ba ai iska ne ta kawo ta dan me shi zai je shi yana kashewa bayan ba shi ya kunna ba ba zai gushe ba yana hujja da wannan hatta ista'arat wa intasharat wa ahraqat ad-dar wa ma fiha har sai ta haɓaka ta watsu ta kone gidan gaba daya هذه حال هذه حال من شرع يحيل الذنوب على المكاذب wannan shine irin halin wanda ya fara wanda ya kamma wato yana mayar da zunubinsa akan kaddara wala yarudduha bil istighfar wal ma'azir baya mayar da baya komawa zuwa ga istighfari da ba da uzuri faman taba ashbaha abahu adam duk wanda ya tuba idan Allah ya masa ukuba to yayi kama da ubansa adamu wa man asarra wahtajja bil qadari wanda kuma ya ci gaba yana kafa hujja da kaddara ashbaha iblisa to yayi kama da iblis iblishi shine yake hujja da kaddara yace ai Allah kai kaga damar nayi kafirci yace ai Allah kai kaga damar nayi sako yace Allah kai kai kaga damar na shagiya kai kaga damar nayi zina kai kaga damar nayi kaza in da ba ga dama ba ai da ban yi ba wannan tafarkin iblis kenan shi sa malam mai ahlar yace wala yaqulu hatta yahdini Allah fa innahu min alamati shiqa'i wal khidlan wa tamsil basirati kar mutun ya dinga cewa sai Allah ya shiryar da ni hakan nan da nake haka Allah ya ga dama ya gani ran da ya ga dama na daina sha zan daina ran da ya ga dama na daina yi zan daina malam yace fa innahu min alamati shiqa'i yin haka yana daga alamomi na yan wuta na shakiyanci wal khidlani da tabewa wa tsamsin basirati da kuma shafewar basira Allah kai mana bayo basira da tuba Allah ka sanya mu cikin bayi ka na kwarai abinda muka yi daidai Allah ka tara mu aladansa abinda na kuskure Allah ka gafarta mana sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تولون به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله